أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله العظيم صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه السادة المجاهدين اللهم ثبت سناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم وأظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات ده شغلتها وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوة الإيمان أبارك مدى يو عشرين دا بيار عشرين دا بيار قوة رمضان شكرا جبو دا دا دريهدو da arba'in da biyar wanda ya daidai da hudu ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da hudu cikin tafsirin alkur'ani mai girma da muke gudanarwa a zawiyar maulana a shekha sharif ibrahim salih al-husaini radiyallahu ta'ala anhu a yau za mu shiga suratul furqan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آية سورة الفرقان سورة مكة وتسيدي وسآيوين سكة سوكاء مدينة سوني والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إزواء كرشي تقول أن آيوين مدينة كما تنادى آيوي سبعين دبقين إيتا سورة الفرقان dalilin da yasa aka kawo ta bayan suratul nur jiya mun karanta aya da ta kare ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace a suratul nur ala inna lillahi ma fis samawati wal ard to wannan aya ta nuna da abin da ke cikin sammai da kasai mallakar Allah ne to da haka ita ma wannan sura ta yi magana akan halittun Allah amma kuma an kira ta suratul furqan alfurqan din shine alqur'ani dukkansa tun daga shi ya ce allazi nazzala alfurqan an kira ta da alqur'ani duka saboda tana bayani akan gaskiyan alqur'ani da kuma gaskata annabi sallallahu alaihi wasallam da ya kawo alqur'ani tare da kafa hujjoji da halittu mabambanta na Ubangiji da aka kawo a wannan Sura. A tabarakan labi nazzala alfurqana ala abdihi. Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, A Ubangijin da ya saukar da Alƙur'anin nan ga bawansa annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama liyakuna naziran da ya zamanto mai gargaɗi ga talikai, tabaraka alherinsa ya yawaita Allah yana da alheri da yawa yadda ya sauko da alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda ya zamanto gargadi ne ga dukkan talikai idan aka ce maka alamina to dukkan halittun Allah sun shiga da haka annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne zuwa ga dukkanin mutane ba mutanen zamanin shi kadai ba tunda aka halicci annabi adamu har izuwa ɗan adam na ƙarshe an aiko annabi zuwa gare sa hatta annabawan Allah duka to shi annabi ne gare su shi yasa Allah ya ce lil alamina da aljanu hatta mala'iku dukkan wata halitta idan dai Allah ne ya halice ta tofi annabi manzanta ne duk abin da Allah ya zamanto ubangijinsa to shi ko annabi manzo ne na wannan abu tun da ya ce lil alami na nazira da haka shi ya sa annabi sallallahu alaihi wasallama da ya je isra'i dukkanin annabawa Allah ya tara su amma a ranar ya zama shi kaɗai ne annabi saboda su ma da zai zo a zamaninsu za su ajiye annabtakansu ba a taɓa wani annabi wanda ya zamani da wani annabi kamarsa ya ajiye aikin shi ba wannan ba a taɓa yi ba misali ga sayidina ibrahim da sayidina lutu sun yi zamani da annabi zakariya annabi yahya annabi isa annabi dawud annabi suleiman haka dai annabawan suna haduwa annabi harun da annabi musa to da haka suna haduwa a zamani guda daya amma annabi sallallahu alaihi wasallam in ya hadu da wani annabi a zamani to sai wannan annabi ya ajiye aikin shi ya zo ya bi annabi daren da aka yi isra'i da miraji haka ya tabbata kuma a ranar tashin alkiyama dukkan annabawan nan suna nan amma ba sa wani aiki sai abin da annabi kuma ko da al'ummarsa ce idan wani annabi ya shiga cikinta to wannan aiki nashi zai bi alkur'ani ne kawai amma ba zai yi ya zauna a annabi ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ko da baya nan alkur'ani yana nan yace inni tarikum fikum thaqalain ma in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitaballahi wa israti ahli baiti daka idan akwai abu guda biyun nan to al'ummar sa ba za ta bata ba kuma duk wanda yazo zai zama mabiyin alkur'ani da mabiyin dangin annabi sallallahu alaihi wa sallama eh to kaji ubangiji tabaraka wa ta'ala wato yace tabaraka allazi anzala nazzala alfurqana ala abdihi shi alqur'ani shine dukkan albarkan duniya da lahira duk wani alheri da muke samu to ta hanyar alqur'ani ne tunda Allah ya kirawo yace tabaraka allazi nazzala alfurqan da haka duk wani albarka ana samun shi ta alqur'ani ne kamar yanda Shehu Ibrahim yake faɗa wato falyumnu kulluhu bidha dhikri duk wata albarka ana samun ta ne da alqur'ani idan zai zama duniya babu alqur'ani to babu alherin da zai sauka a duniya kuma duniya za ta tashi eh Allah ya bamu albarkan qur'ani eh akwai wato wani mutum yana cewa wai ba zai yi ka zauna ka samu sabon gida za ka tare gare shi ka karanta alkur'ani da niyyar wato wannan gida Allah ya kiyaye maka shi Allah ya baka albarkacinsa wannan ba zai yi ba bid'a ne kaji wannan magana akwai wani malami a Kano ya faɗe ta ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ka gina gida to idan ka koma wannan gida ka karanta a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaqa wai ya wadatar to wannan magana da ya faɗa ba haka bane dalili ba inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana annabi ce idan ka gina gida in ka koma wannan gida ka faɗi wannan a'a ba anan annabi ya faɗa ba in dai har yana da'awar shi malami ne mai tsoron Allah karyawa annabi ƙarya mana ai annabi ya faɗi wannan ba yace idan nazalta manzilan idan ka sauka a wani masauki ba bai ce idza banaita manzilan ba ko idza idan taqalta ila manzilin jadid ko kamar wannan ba to da haka ai a irin fahimtar sa ya dace a ajiye kowanne abu a gurin sa yanda annabi ya faɗa to haka ya dace da ya faɗa idan ka sauka wani guri to kai wannan addu'a amma annabi bai faɗi in ka gina sabon gida in ka tare ka faɗi wannan addu'a ba akwai mamaki a ce mutum musulmi zai ce wai idan ka karanta alkur'ani kana tawassuli da shi wai kayi bid'a to a'udhu bi kalimatillahi tammati din menene ma'anarsa wannan alkalimatullahi tamma malamai sun ce alkur'ani ne dukkan sa shi yasa addu'an Allah yayin ta da karfi idan ka nemi tsari to Allah yana tsari ka da ita kuma idan ya ce misali yana yaƙi da bid'a ne yasa ya faɗi wannan tafsirin alqur'ani kansa a lokacin yake yi ya faɗi wannan tafsirin alqur'ani bid'a ne annabi bai zauna a ramadan ya karanta alqur'ani da mai jan baki an fassara ba taɓa yin wannan ba haka sahabbansa ba su taɓa yin wannan ba haka tabi'ai ba su taɓa zama suka tara mutane a karanta alƙur'ani ai tafsiri ba to da haka idan har yana yaƙi da bida me yasa zai wannan ai ko kana cikin laifi kana zagin wani mutum ya karanta alƙur'ani yana neman albarkan ƙur'ani gidansa wanda aka ce idan aka karanta alƙur'ani aka sauke mala'iku dubu saba'in suke sauka ka yi wannan a gidanka mutum ke ce maka ba shi da kyau an ya wannan musulunci ke so ya aiki akwai wani kauli ma aka ce ba ma mala'iku dubu saba'in ba idan ka sauke alkur'ani da safe har wato yamma ta yi mala'iku suna ta sauka a gidanka suna addu'a ya ma fi ƙarfin dubu saba'in idan kuma da yamma ka sauke alkur'ani haka mala'iku za su kwana suna sauka a wannan gida har gari ya waye to a ce wannan abin za ka wa gidanka a ce kar ai eh wanda sahabbai suna neman annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo musu sallah a gida to da haka mutane a gane su wane ne masu yaƙi da addini kuma a cikin addini dan duk wanda yace kakka karanta alqur'ani a cikin gidanka sabo wai bid'a ne to wannan wallahi ka lissace sa dan shi ma abin da yake wannan din bid'a ne annabi bai ce a'udhu bi kalimati llahi tammati in ka gina gida kai shi bai faɗi wannan magana ba duk wanda ya faɗa kuma tsayawa annabi kariya eh alqur'ani albarka ce ya dace mutane su sani eh nadhiran mukhawifan min azabillah Allah aiko annabi ya gargadi mutane ya tsoratar da su daga azaban Allah na'am
الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك نعم وخلق كل شيء فقدره تقديرا Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa kamar yadda ya faɗa ƙarshen suratu an-nur yace Allah wato allazi lahu mulku samawati wal ard ubangijin da ya saukar da alqur'ani shine wanda sarautar sammai da kasai duka nashi ne walam yattakhid waladan bai riki wato da ba ولم يكن له ولي ولم يكن له شريك في الملك ba shi da abokin tarayya a cikin wannan sarauta kashi shine kuma ya halicci dukkan wasu abubuwa ya daidaita su daidaitawa an ce ita sarauta wato nau'i guda biyu ce eh eh wato akwai daulatun batinatun li awliyaihi wa khulafaihi akwai sarauta boyayya ta waliyan Allah halifofin Allah kamar yadda Allah ya faɗa cikin suratu Ali Imran wato a qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir to da haka akwai sarauta ta baɗini wanda waliyan Allah Allah shi yasa wannan a hannunsu da aka iya samun wali wanda yake tasrifi yana iya juyar da duniyan nan duka a lokacin da aka bashi wannan ba ana nufin wai ya zama Allah bane kamar yadda wasu makiya suke fada idan dai har wali Allah zai bashi tasrifi ya iya cewa abu da babu ya kasance ya kasance wannan zai sa ya zama wato ya zama Allah to ai shugaban kasa da za ku ɗora shi ya juyar da ku shi ma ya zama Allah ina Allah bai juyar da ku ba za ku ɗauki wani mutum ku ajiye ko dai abun zahiri shi ka yarda da shi Shehu Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu yana ce liyal mulku was tasrif bil Mustafa al Mawa yana da sarauta wato yana da kuma tasrifi makomarsa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam خديمك ملكه الملوك وأمرها خديمك مخدوم الملوك أميرا واتو مطاعا أمينا في العوالم كلها وارشد مناو الإله بصيرا ذاك أبنجي تبارك وتعالى كما يند أزاهري zai ba da sarauta ga mutum da kake gani kuma ka yarda to haka sarauta ta Allah ta baɗi ne take waliyai wali idan ya ga dama yanzu abu babu shi kuma zai sa abin ya kasance amma yin haka ɗin wani iko ne na Allah kamar yadda na zahirin nan in ya ce abu kasance kasance akwai lokacin da annabi ya tafi yakin tabuka akwai wani mutum abu haisama annabi sallallahu alaihi wasallam ya je tabuka sai ya hango wani mutum can nesa ya ce kun abu haisama sai aka ce fa'iza huwa abu haisama annabi ya ce kasance abu haisama kawai sai ya kasance abu haisama da aka to kaga wannan ba wai shirka bane cikin ikon Allah ne kamar yadda sarautar zahirin ita ma haka take Allah zai yanka mutum ƙasa yayi iko yayi duk abin da ya ga dama Allah ba shi ikon nan to waliye ma haka ne akwai wanda zai juyar da ƙasansa Allah ya sakkare masa dukkan ƙasa akwai wanda duk duniya ne akwai wanda dukkan halittu ma suna ƙarƙashin tasrifin sa kuma wannan ba zai sa a ce ya zama Allah ba kamar yadda mala'iku Allah ya ajiye su a kan wakilci suna aikata ayyuka bai sa su zama Allah ba in Allah ya sa wato halitta ta yi wani aiki ba an ce ta zama Allah wanda ai wato ba mumini zai faɗi wannan magana ba dan to kaga sarauta kashi biyu ce eh daulatun batinatun li awliyaihi wa khulafaihi wa tabaraka wato فيها الدولة التي هي الملك الظاهر فالملك ملكان ملك ظاهر لألباب الدول سروتا تزاهري مأبوتا سروتا وملك باطل لأهل القرآن المتمسكين به عن الذين يعملون بالقرآن حقيقة تسول سول سكي دوانا سروتا إيه فقدره تقديرا دكا ولي أبو, أبو نهلتا ألا يا ديدي تاشي ديدي تاوى نعم واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون Ubangiji tabaraka wa ta'ala da wannan sarauta ta shi amma kaga kafirai suka riki abun bautawa koma bayansa la yakhluquna shay'an wanda ba sa halittar komai su ko gumakan nan su ma halittar su ake na'am ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا su waɗannan gumaka Allah ya ce ba sa mallakar wato cutarwa ai kare kansu daga cuta kuma ba sa mallakar wani amfani ga kawo kansu ba su isa kuma ba sa mallakar mutuwa ai ba su isa su kashe kowa ba wala hayatan ba sa mallakar rayuwa wala nushura ba sa mallakar wato ta da halittu bayan mutuwa eh na'am
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتريه وأعانه عليه قوم آخرون نعم فقد جاءوا ظلما وزورا Ubangiji tabaraka wa ta'ala yace wa qala alladhina kafaru waɗannan kafirai suka ce wato in hada shi wannan alkur'ani ba komai bane face wato kage da annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadanta eh wa anahu alaihi qaumun akharun suka ce wasu mutane ne ma suka taimake sa ya rubuta wannan lissafi ai qaumun akharuna hada alqur'anu ta'alifu jama'atin kathiratin wato suka ce rubutu ne na jama'a da yawa jama'a Muhammadun ulama ahlil kitabi wai annabi ya tara malaman Yahudawa da Kristoci a kullahum allafa lahu shay'an ya rubuta masa wani abu fa jama'ahu shi ko sai ya tara shi sai Allah ya ce faqad ja'u zulman wa zura waɗannan sun aikata zalunci wato da kuma ƙarya na'am
وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا wasu ko suka ce ai wannan alkur'ani wato tatsuniyoyi ne kawai na magabata eh iktatabaha da ya nema aka rubuta masa su fahiya tumla alaihi ana karanta masa su bukuratan wa asila safe da yamma haka suka ce na'am قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض na'am إنه كان غفورا رحيما ubangiji yace ka ce musu wannan alkur'ani ubangiji da ya san wato as-sirra fi samawati sirri a cikin sammai abu da ya fake da kuma kasai shine ya saukar da shi innahu kana ghafuran shi mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne da haka su tuba daga wannan magana tasu na'am وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق نعم لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا wato su yahudawa a yadda suka ajiye mutumin Allah wanda zai zauna kawai yayi ta bauta Allah duk wani abun duniya ba shi da alaka da shi shi haka suke shine rahbaniya annabi yace la rahbaniyata fil islam babu wato ne sata aure ko ne sata duniya a cikin addinin musulunci a shi addinin musulunci ya zo da wato dinun wa daulatun akwai bauta akwai kuma shugabanci da haka shi haka yake wa qalu wato suka ce mali hadha rasuli ya'kulu ta'ama menene ya samu wannan manzo a ce yana cin abinci bayan haka kuma yamshi fil aswaqi yana zuwa kasuwanci me yasa o laula unzila alaihi malakun da an sauko masa da mala'ika fa yakunu nadhiran ma'ahu wannan mala'ika ya zamo yana gargadin mu tare da shi أو يلقى أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها نعم وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا haka suka ce da shi manzo ne au yulqa ilaihi kanzun da an sauko masa da wata taska dukiya mai yawa daga sama yunfiquhu zai rika ciyar da shi wala yahtaju ila almashi fil aswaqi li talabil ma'ashi ba zai buƙaci tafiya kasuwanni yana neman abinci ba da haka Allah zai masa aw takuna lahu jannatun ko ko a ce ma yana da wata gona ya'kulu minha yana ci daga ita wa qala adh-dhalimuna waɗannan mushrikai suka ce in tattabi'una babu wanda kuke bi face mutum wanda aka yaudare sa Allah ya kiyaye eh
انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا Ubangiji ya ce ka yi mamaki gare su ta yaya suka sa maka waɗannan kwatance wato ja'aluka mashuran wa muhtajan suka sanya ka wanda aka masa asiri da ko wanda yake bukata ila ma tunfiquhu abinda zaka ciyar wa ila malakin yaqumu ma'aka bil amri da ma wani mala'ika da tsaya zai tsaya maka lamari fadallu suka bata ga barin shiriya da wannan magana fala yastati'una sabilan ba sa iya shiriwa zuwa ga hanyar shiriya Allah ya kiyaye na'am تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ubangiji yace wato tabarakal ladhi in sha'a ja'ala laka khairan min zalika alheri ubangiji wato ya yawaita wanda in ya so zai sanya maka abin da yafi wannan abin da yafi abin da suka ambata din ma Allah zai iya baka sama da taska da gonakai da suke tunani shine Allah ya sanya maka jannatin wato aljannatai wanda koramu suna gudana a karkashin su tun a nan duniya لأنه شاء أن يعطيه إياه في الآخرة كوي دي الله يسو يباشي وانا أبني على هرا لو شاء لأعطاك الجنة في الدنيا دا الله يسو زي باك الجنة على الدنيا كما سيعطيك في الآخرة آه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام جائعا النبي يا كسنشي ينا تكين يوى أو ترانا حتى شد حجرا على بطنه har sai da ya daure wato dutse akan cikinsa dan idan ya zauna hakarkarin zai hadu da wato wato kuibinsa saboda cikin ba komai wa shadda min asghab ahsha'ahu wa tawa kashhan wa tawa tahta alhijarati kashhan mutraf aladami haka busairi ya fada كان الرسول صلى الله عليه وسلم يوم صارت عائشة تبكي dalilin wannan sai da Aisha sai ta fara kuka wa tamsahu batnahu sharifa tana shafan cikin annabi mai daraja wa taqulu ya rasulullah hal amta khaliqaka me yasa ba za ka nemi ciyarwar ubangijinka yu'imka sai ciyar da kai law istat'amta Allah tabaaraka wa ta'ala la at'amaka da ka nemi ciyarwar Allah to zai ciyar da kai ayin قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تصلح الدنيا لمحمد ولا لآل محمد سيشي متى دنيا باتا ينكو غريني da har ma dangina eh akwai wani sahabi yazo ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa inni uhibbu yace ina son ka yace fanzur ma za ta kula ko fanzur ma taqul ka duba maganan da kake fada kana so na yace eh yace fa'idda lil faqri kishfafan idan har kana so na to ka tanadi takalmin talauci kamar su albani suna cewa hadisin bai inganta ba saboda mutum wai masoyin annabi zai zama da talauci wannan ba daidai bane a'a maganan ne bai gane ba talaucin da ake nufi ba wai talauci na rashin abu ba duk wani masoyin annabi to fa baya rike abu kullun a bayarwa yake da aka kaga kulli yana bukata kenan ba wai ba shi da shi ake nufi ba a'a ba zai yiwu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin sallah sai aka ga ya zabura da ya zabura mutane sun firgita annabi sai ya shiga gida ya fito sai ce ai ya bar wato wani danyen zinare ne a gidansa da haka bai samu nutsuwa sai da je rabar da shi to haka mutanen wato Allah suke ba sa iya rike abu kullun kyauta suke to kaga wannan shine akwai ma'anar talaucin amma ba wai talauci irin na ya zan yi ba a a wannan ba haka ake nufi ba to don haka shi da kansa kuma ya ce Allahumma ij'al rizqa ali Muhammadin qutan Allah ka sanya arzikin dangi na kalace ne kullun bi ma'ana kada Allah ya shagaltar da danginsa da duniya idan Allah ya maida ka mai hidiman duniya ai wannan wahala ne amma kullun zaka samu abin da zaka ci ka sha ayyafi ai amma ka zo kullun kana ta faman kai ne Lagos kai ne Kano kai ne Abuja kai ne China kai ne waye kana sabotan duniya malam amma kana zaune kullun Allah yana maka ai yafi ai to shine annabi ya roƙa wa danginsa haka duk sharifai inda suke zaka ga ba zaka same su da wata duniya ba in dai sharifi ne haka ne amma kuma komai Allah yana musu اجعل آل رزق آل محمد قوتا والله لو شئت لمشى جبال تهامة لي ذهبا سيتي دا ناسو والله دواتو نمك دكا زاسو بيني أمتين زيناري ولكن اخترت الفقر والجوع يتنازع لي تلوشي ديون وني يوما لأتضرع لله تبارك وتعالى دنك أسكنت إزواج ألا راند لكي جين يوم wa shiba yawman da kuma koshi wata rana bi shukrillahi li akuma bi shukrillahi tabaaraka wa ta'ala dan wato na tsaya da godewa Allah sai kare cewa ya aishatu ikhwani min ulil azmi min ar-rusuli yan uwansa cikin annabawa masu daraja sabaru ala ma huwa ashadd min hada sun yi hakuri akan abin da yafi wannan matsalani نوح عليه الصلاة والسلام مكث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما النبي نوح يا زولا أتكم متاننسا سوى شكرا دبوبا همسين كل يوم يدعوهم إلى الله ويدربونه kowace rana zai kira su zuwa ga Allah amma su doke sa hatta ya zunnuna annahu mata wato wannan hatta ba ta daga cikin nawasibu shi yasa bata bada nasuwa ba hatta ya zunnuna har su yi zato a take kenan da ba tana bada nasba sai ta bada ma'anar istiqbali ne amma in hali ne ba ta bada nasba shine dalili hatta ya zunnuna annahu mata a take za su ciya da su wa yakhudunahu su dauke sa wa yulqunahu kharij albaladi su jefar da shi wajen gari fa idza habba nasimu sahari idan wato iska mai sanyi ta asuba ta kada raja'a ilayhi issu sai jinsa ya dawo masa fayarji'u ilaihim har yanzu annabi nuhu ya ƙara dawowa zuwa ga mutanensa wa yad'uhum ila Allah aidan ya ƙara kuma kiran su zuwa ga Allah eh thumma kadalika a haka nan dai wa sabara ala hada yayi hakuri akan haka wa ibrahimu auqada lahu numrudu an-nirana shi ko annabi ibrahim yace mata sarki na marudu ya kunna masa wuta faramahu finnari suka jefa shi a cikin wuta wa sabar amma ya haƙuri wa Musa sabar ala aza fir'auna shi ma annabi Musa yayi haƙuri akan cutarwar fir'auna hatta falaq Allah lahu al-bahra har Allah tsaga masa kogi shi ma eh to da haka wa Isa sabar ala adal yahudi shi ma annabi isa ya yi haƙuri a kan cutarwar yahudawa hatta rufe a ilar sama'i har aka ɗage sa zuwa sama eh ana alkahun gadan da haka nima a lahira zan haɗu da su wallazi ya hummu ne abinda ke damunsa allah ati ya duna hufaka kada na zo koma bayansu shi ne damuwarsa amma ma duna dalika fahayyinun indi duk abin da yake koma bayan wannan su abu ne wulakantacce fa sha'anu duna nazrul ladayhi wa hayyinu haka yace dalika la yakunu eh wannan ko ba zai kasance ba shine yace busairi wa rawadatu aljibalu shumu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama shaman jibalu tihamata ana nufin wato duwatsun makka bainama ar-rasul sallallahu alaihi wasallama yusalli laylan yayin da annabi yana sallah da daddare iz tabaddala zahaban khalisan dukkan duwatsun makka suka canja masa zinare tsantsan zinare wa ta'arradat lin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma duwatsun suka bujiro wa annabi fansarafa anha kaji wato ya kau da barin su walam yaltafit ilaiha bai juya wato zuwa gare su ba wa qarqila hada mulku dunya kana jizu fa abake nan ko ma kunna na'lamu anna dhahaba baqiya dhahaban Shehu Ibrahim ya ce, ba mu taɓa tunanin wannan zinare da aka suka canja suka zamo sa yana nan a matsayin zinare ila yaumina hada hatta sakhraja hatta sukhrija al'ana fi zamanin su'udiyin har aka zo ana tonan wannan zinare a zamanin wato sarautar Ali Saud kaga kenan duwatsun da sun canja zinare yace har yanzu akwai tun daga shi ana ta tonan gol هذه جبال مكة جبال تهامة الآن تحفر gashi waɗannan duwatsu na makka ana ta tononsu wadhahabu mawjudun zinarin kuma akwai shi eh kunna nazunnu annahu lamma a'rada anhu an-nabiy muna zaton da annabi ya bujire musu raja'a ya koma dutse a walakinahu baqin ya wanzu hunaka ma zala eh kaga magana ta tabbata insha'a جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري نعم ويجعل لك ويجعل لك قصورا كما الله إن يقدا ما يسنيا مك من يمن ينجدا جيما نعم بل كذبوا بالساعة yace kyale su kawai ai tashin alkiyama suke karyatawa na'am wa a'tadna liman kazzaba bis-sa'ati sa'ira ubangiji yace ya tanadar da wato wuta mai kunawa ga duk wanda ya karyata tashin alkiyama na'am idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuban wa zakiyya wato wannan wuta idan ta hango su wato daga guri mai nisa za su ji wato taghayyudan fushi laha gare ta shine ghalayanan ta farfasa kal ghadbani kamar mutum da yake fushi to haka wutan jahannama take tafasa Allah ya kiyaye mu wa zafira da kuma ruri shine kara tana ta yi na'am wa idza ulqu minha makanan dayyiqan muqarranina da'u hunalika thubura ubangiji yace idan aka jefa su a cikin wannan wuta guri wato mai kunci muqarramina suna daure kowanne mutum za a hada shi da shedaninsa musaffadina qad qurinat jumi'at aydihim ila a'naqihim fil aghlali an hada hannayensu zuwa wuya cikin wato sasari da au hunalika subura a can za su yi ta kiran wayyo halaka wayyo halaka ubangiji yace na'am la tad'u لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا ba ma halaka ɗaya za ku kirawo a yau ba ku kirawo halaka da ba shi da iyaka na'am قل ذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون ubangiji ya ce wannan wuta da aka sifanta muku ita ita tafi muku alheri koko aljannatai aljannar dawwama wacce aka wa masu tsoron Allah alkawarinta na'am كانت لهم جزاء ومصيرا wato wannan aljanna ta zamanto sakamako da makoma ga waɗannan masu tsoron Allah Allah ya sa mu ciki na'am لهم فيها ما يشاءون خالدين suna da duk abin da suke so a cikin wannan aljanna kuma suna masu dawwama na'am كان على ربك وعدا مسؤولا wato wannan alkawari ne abin tambaya a wajen ubangiji tabaraka wata'ala yas'aluhu man wa'ada bihi biqawlihi rabbana atina ma wa'adtana ala rusulika na'am ويوم نحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي na'am فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء هم ضلوا السبيل ubangiji tabaraka wata'ala yace ka ƙara wato ambata musu ranar da za a tara su tare da wato gumakan da suke bautawa koma bayan Allah fa yaqulu a antum adlaltum ibadi sai Allah ya tambayi waɗannan gumaka shin ku kuka fatar da waɗannan bayina eh am hum dallu sabil koko da kansu ne suka bata suka bar hanya na'am قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء na'am ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙara cewa wato waɗannan gumaka za su ce tsarki ya tabbata gare ka Allah eh ma kana yanbaghi lana an nattakhidha wato min awliya bai dace ko ba zai kyau gare mu a ce mun riki wato majibinta koma bayanka walakin matta'tahum kaji yadda su daɗi ne da su da iyayensu a bi isalatil umri da wato tsawon rayuwa wa sa'atin riski da wato yalwan arziki da haka wannan shi ya fanɗarar da su an tallazi ba sassa lahum rizqa kai ne ka yalwata musu arziki wa ataitahum tulal umri ka ba su tsawon rayuwa fa baghaw suka yi zalunci wa kafaru billahi suka kafirce da Allah wa abadu ghayra Allah suka wato bautawa wani Allah yawanci mutane idan ka ga akwai fanɗarewa to abu biyu suna kawo su shine lafiya da kuma arziki yawanci mutane idan Allah ya ba su waɗannan za ga suna abin da suka ga dama amma duk wanda ya san rashin lafiya ai ba zai wani abu ba duk kuma wanda ya san babu shi ma ba zai wani abu ba to da haka mutane a kiyaye waɗannan abubuwa eh hatta nasu zikra har suka wato manta alqur'ani ko ko imani wa kanu qauman bura suka zamanto wato mutane halakakku buran din jam'u ba irin ne na'am فقد كذبوكم بما تقولون فما يستطيعون صرفا ولا نصرا ubangiji tabaraka wata'ala yace to ga waɗannan gumaka da kuka bautawa koma bayana sun ƙaryata ku abinda kuka faɗan sun ce ba haka ba fama yastati'una wato sarfan ba za su iya juyar da azaba ga barin karan kansu ba ma ba za su iya kuma taimakon ku kuma ba na'am ومن يظلم منكم نذره عذابا كبيرا da haka duk wanda ya kafirci da haka a yau za a ɗanɗana masa azaba mai girma shine wutar jahannama Allah ya kiyaye na'am وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق a wannan wato kamar an sane ma li hadha rasul ya'kulu at'ama wa yamshi fil aswaq sai Allah yace to ai bai taba aiko wasu a cikin manzanni gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai su ma suna cin abinci kamar yanda kake kai ma kuma suna tafiya kasuwa wannan ba aibi bane kauluhum wato ya'ibuna annabi sallallahu alaihi wasallama kasance wasu suna aibatar annabi bi annahu la yastahiqu risalata cewa shi bai cancanci manzancin Allah ba li annahu yamshi fil aswaqi da yana tafiya kasuwanci wa yakulu ta'ama yana cin abinci fa kadhalika al anbiya'u qablahu qablaka ai haka annaba suke gabaninka kanu ya'kuluna at'ama wa yamshuna fil aswaq eh na'am وجعلنا بعضكم لبعض فتنة na'am أتصبرون ubangiji na'am وكان ربك بصيرا ubangiji tabaraka wa ta'ala yace kawai na jarrabi sashen ku da sashe ne eh baliyatan ibtuliyal ghaniyu bil faqir shi mawadaci aka jarrabe sa da talaka zaka ga mutum in yana da arziki kullun talaka yana zagin sa yana masa kwadayi yana masa wato a abubuwa marasa dadi to Allah yayi haka ne su dan yaga wannan mai kudin shi zai yi hakuri koko ba zai hakuri ba shi ma wannan talakan zai iya hakuri da halin da aka dora shi ko ba za ba zai hakuri ba wasahiha wato ko ibtala alghaniy bil faqiri was sahiha bil marid ya jarrabi wato mai lafiya da mara lafiya kullum zaka ga mutum idan wato ba shi da lafiya yana wato fata ga wanda suke da lafiya ka duba su wani Allah ya musu kaza Allah ya musu kaza ni Allah ya hana ni to shi ma jarraba ne was sharifa bil waziri mutum mai daraja shi ma aka jarrabe sa da kaskantacce eh shine Allah ya ce yayi haka ne a tsakankanin mu wai shin zamu yi hakuri akan wannan abu koko ba zamu yi hakuri ba lalle ubangijinka masani ne da wanda za su yi hakuri da wanda za su razana duk wanda ya aikata wani abu to Allah zai masa sakamako eh a wannan addu'a mun taba ambatanta amma gashi Ibrahim ya sake kawowa zamu sake maimaita ta saboda wasu wanda ba sa nan sauran kuma maimaici ne ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من دخل سوقا النبي يا أمتا دوان ديشيغا كاسوا وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير دوان ديزو شيغا كاسوا يي wannan addu'a man qala hada fi suqi duk wanda ya faɗi wannan a kasuwa kutibat lahu alfu alfi hasanati za a rubuta masa kyawawan ayyuka dubu wa muhiyat anhu alfu sai alfu alfi sayiati za a shafe masa ayyuka munana miliyan daya wa rufi'at lahu alfu alfi darajati za a dauka ka masa daraja ma miliyan daya kaji so su alaji gaji kun jiko hada yahmilu al-insana ala dhahabi ila suq yace wannan kadai ya kai ayya kai mutum ya je kasuwa ya faɗi addu'an nan ya dawo eh Abdullahi ibn Umar yana wato tafiya kullum kasuwa kawai dan yayi wa mutane sallama an gane kawai dai assalamu alaikum assalamu alaikum wannan shi yake kai shi kawai eh na'am وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نجد ربنا
Ubangiji ya ƙara cewa waɗannan kafirai da ba sa wato tsoron haɗuwa da Ubangiji, shi dama raja yana daga cikin al'abdadu fi lokaci, yana zuwa ma'anan fata, yana zuwa ma'anan tsoro, kamar faman kane yar julika a rabbihi falyamal amalan salihan shi ma yana da fuska biyu wanda yake fatan haduwa da Allah ko ko wanda yake jin tsoron haduwa da Allah duk wanda ka fada daidai ne a larabci ya tabbata la yarjuna liqa'ana wadanda ba sa fatan haduwa da Allah ko ko wadanda ba sa tsoron haduwa da Allah ai ba sa tsoron wato tashin alkiyama suka ce laula unzila alaina almala'ikatu ta yaya mutum zai zamo mana annabi ai da mala'iku za a sauko mana fakanu rusulan ilaina su zamanto su ne manzanninmu alkufaru talabu ashiya'a kafirai sun nemi abubuwa talabu ayyati humul mala'ikatu rusulan wato sun nemi mala'iku su zo musu a matsayin manzanni ai laisa ba bani adama ba dai 'ya'yan adam ba au nara rabbana koko ba ma Allah ya aiko mala'iku a yaye musu hijabi wato su ga Allah ƙuruƙuru wannan shi ma sun nemi wannan a laƙadis tasbaro laƙadis tasbaro fi an kusurin wa
Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce lalle waɗannan sun yi girman kai matuƙar girman kai kuma suka kangare kangarewa mai girma shine suke neman wato ganin Allah a nan duniya ai ba zai yiwu ba na'am يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين نعم ويقولون حجرا محجورا Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce, Ka ambata musu ranar da fa za su ga mala'iku, to fa ranar babu wani farin ciki a wannan rana, la bushira yau ma'izin lilmujirin, babu farin ciki ga masu laifi a yau manuzulil mala'ikati alaihim sayati ranar da mala'ikun wato za su zo musu zai zo walakin zalika al-yawmu laysa lahum fihi bisharatun ba su da wani farin ciki ciki bal yajiduna ma yakhafuna fi zalika al-yawmi za su samu abin da suke jin tsoro ne a wannan rana da khilafin mu'minin sabanin mu'minai falahumul bushra min almala'ikati suna da albishir daga mala'ikun Allah da aljanna tubashshiruhumul mala'ikatu bil jannati wal kuffaru la yarawna bisharatan fi dhalika al-yawm su kafirai ba za su ga farin ciki a wannan rana da haka bai dace suna neman gaggawar wannan rana ba wa yaquluna hijran mahjura a ranar za su ce Allah ya kiyaye mu daga wannan rana shine hijran mahzura audan mu'adan yas'iduna min almala'ikati wato za su nemi tsari daga mala'iku a ranar eh na'am وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ubangiji tabaraka wa ta'ala yace kuma a wannan rana Allah zai wato liki duk wani aiki da suka aikata na alheri wato kamar sadaka da sada zumunci da liyafar bako da ko taimakon wanda ke cikin bakin ciki min alkhairi ka sadaqatin wasilati rahimin wa qiradayfin wa ighathati malhufin fi dunya duk wannan aikin alheri na kafirai faj'alnahu haba'an Allah zai sanya sa ka walwalliya abun shekewa eh al-kuffaru yaqumuna bi a'malil khairi fi awatu ba'd al-awqat kafirai suna aikata aiki na alheri a wasu lokuta kasilatir rahimi was sadaqati kamar sada zumunci da koyin sadaka wa qirad daifi da liyafa bako wa ighasatil malhufi da taimakon wanda ke cikin bakin ciki هذه لو كانوا مسلمين لكانت قرباتي وان ايuka da sun zama musulmai zai zama musu bauta walakin alqurbata sharquha aliman sai dai ibada ita sharadin ta imani ne duk wanda ba musulmi ba to Allah baya karman aikinsa la budda an yasbiqa aliman dole imani ya gabaci duk wani aiki shartun fil baqi wato shi sharadi ne a sauran ayyuka eh ashhadu an la ilaha illallah wato musulunci shine shartun fi jami'i a'malil khair sharadi ne a dukkan ayyukan alheri man lam yaqul hadhihi alkalimata duk wanda bai faɗi wannan kalma ba fa kullu ma amila min khairin duk abin da ya aikata na alheri yasiru sahaba'an mansura a wannan rana eh amma an ce kafiri duk wani aikinsa Allah zai mai da sahaba a mansura amma wanda yawa annabawan Allah da waliyai to a cikin wuta Allah yana sassauta musu amma har abada ba su ba aljanna da annabi ya ce Allah ya haramta aljanna sai gare musulmi kamar yadda wato Abu Lahabi Allah ya sassauta masa azaba saboda farin cikin haihuwar annabi da yayi Allah ya bubbugan masa ruwa a tsakankanin ƴan yatsunsa yana tsotsa kowanne ranar litinin ana kawo shi gabar wuta saboda ya samu sassauci to kafiri idan yawa mumi annabawa alheri yana iya samun irin wannan abubuwa amma aljanna haihata haihata eh na'am ashabul jannati yawma idin khayrun mustaqarran wa ahsanu maqila waɗanda suke aljanna a wannan rana su ne mafi alherin wato matabbata wato akan kafirai a nan duniya an ce duk wanda ya fi kowa shan wahala a duniya yana shiga aljanna sau ɗaya sai aka ce mishi shin ka taɓa shan wahala a duniya ce bai taɓa ba khairun mustaqarran wa ahsanu makila su ne wato mafi kyawun wurin kwanciya mawdi'u qa'ilatin wal istirahatu nisfa an-nahari fil harri إيه. نعم ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا أما الجنة باب بشي kawai ana faɗa irin abubuwan da suke zama hutu ga ɗan adam a cikin rayuwarsa ne amma aljanna haƙiƙanta ma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar laka idan har da a ce aljanna ana bacci kaga ai kenan kamar duniya take kawai dan adam dai yin bacci yana daga cikin hanyoyin hutunsa ko waje Allah nan wa kum subata to da haka shi yasa aka faɗi wannan magana na'am الملك يومئذ الحق للرحمن wato ka ammata musu ranar da wannan sama za ta tsage wato bil ghamami tare da girgije eh na'am wa nuzzila al mala'ikatu za a sauko daga dukkanin mala'iku saukarwa na'am a ranar wato almulku a ranar wato wannan sarauta ta gaskiya na Allah ne tabaraka wa ta'ala babu wani sarki a wannan rana sai Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai eh ubangiji tabaraka wa ta'ala a wannan rana wato zai yi tajalli ya faɗi wannan magana ya ce limanil mulku liyauma yujibu nafsahu da kansa zai ansa wa zatinsa sai ce lillahi alwahidil qahhar sarauta ta kadaita ga Allah wato mai iko mai rinjaye eh dukkan wani sarauta almulku fi kulli yawmin alahu ko yaushe ma sarauta ta Allah ce ko a nan duniya ma sarauta na Allah ne walakin munaza'un fi almulki alyawma ana ja'in ja da Allah a sarauta a nan duniya ɗin wa fi zalika al-yawmi al-mulku lahu sarauta ta Allah ce shi kadai li'annahu la munasi alahu ba shi da mai jayayya a ranar wa huwa yawmul hashr eh yuhsharu jami'u ma ala wajhi al-ardi min bani adama a ranar za a tara dukkan 'yan adam a doron ƙasa eh wa hum ushrul jinni ‘yan adam su kashi wato ɗaya ne a cikin goma na aljanu aljanu sun fi mutane yawa idan ka kasa wato aljanu kashi goma to ‘yan adam suna da kashi ɗaya ne kawai an gane ai fayashiru ma'alal ardi min aljinni sai Allah ya tara wato abin da ke kan ƙasa na aljanu a bayan mutane wa hum ushurul mala'ikati su ko aljanu ɗin su ushirin mala'iku ne idan ka kasa mala'iku kashi goma to yawan aljanun nan bai wuce kashi ɗaya ba mala'iku sun fi yawa allazina sakalul arda amma mala'ikun da suke ƙasa kawai an gane fa yahshuru almala'ikata allazina sakalul arda wa hum ushru almala'ikati allazina fi samai ad-dunya Allah zai tara wato mala'iku da suke ƙasa wanda su ma kashi ɗaya ne cikin kashi goman mala'iku sama ta ɗaya. Sun maka dalika hakanan za ka yi ta tafiya ila an tafiya ala sab'i samawati har ka zo wato sama na ɗaya har zuwa zuwa sama ta bakwai kowanne ɗaya kamar ushiri ne na adadin gaba. Eh, idan su ma ka tara su dukkan yau waɗannan mala'iku wa hum ushru ma fil baitil ma'muri su wato kashi ɗaya ne cikin goma mala'iku da suke cikin albaitul ma'amur Allahu akbar wadalika ushru ma indal kursi su ko wannan da suke cikin albaitul ma'amur su ma wato ushiri ne na mala'iku da suke kursiyu wadalika ushru ma fi uswanatin wahidatin min uswanatil arsh wato wannan shi kuma ushiri ne a cikin wato mala'iku da suke wato gimshikai gimshiki daya a cikin gimshikan al'arshi Allahu akbar su ko gimshikan al'arshi wahiya 600 alfin wa 60 alfa gimshikai wato 660 ne adadin turaku na al'arshi Allahu akbar wa ila ma wara zalika ila alamin ruqqa haka zaka tafi har ka je alamin ruqqa shi ma ushiri ne wato wannan na bayan ke na ushiri ne na gaba to da haka idan ka duba wannan adadi Shehu Tijjani radiyallahu anhu ya kawo a cikin maganan da yayi waɗannan dukkan mala'ikun nan idan kayi wa annabi salati daya haka za su yi maka salati goma goma ka duba yawan waɗannan mala'iku dukkaninsu sai sun maka salati goma bayan nan za su yi maka irin wanda salatin da ka yi bayan nan Allah ma kuma sai maka goma kuma ya ƙara maka irin wanda ka yi ɗin da aka salatin annabi yana ƙarƙashi wa ma'ar sallaka illa rahmatan lil alamin an gane rahman Allah ne ba don rahman Allah ba ko mala'ika ɗaya baka yi sai maka wani abu ba amma yawan waɗannan mala'iku ka duba ‘yan adam ma yawansu aka ce aljanu ba mu ce ushirin su ba haka aljanu da mala'iku da suke kasa haka je sama ta bakwai sama ta bakwai din ma ka wuce ka je wato kursiyu kursiyu ma ka je al'arshi al'arshi ma yana da kimakamai dubu wato dubu sa dubu sit- dubu ɗari shida da dubu sittin duk kowanne waɗannan mala'iku kama wuce nan ka je alamu wato ka je rafraku ma tukunnan akwai a ƙarƙashin al'arshi akwai guri da ake cewa rafraku nan ma duk za ka wuce ka je alamun rukka kashi goma sha biyu ne dai to waɗannan duk mala'iku za su yi maka salati da harshe ɗaya da aka salatin annabi ba ƙaramin abu ba ne shau ibrahim sale radiyallahu ta'ala anhu a cikin littafinsa a takfir ya ce ladan salatin annabi guda ɗaya zai iya sa danginka aljanna har ya rage ladan salatin annabi guda ɗaya ba salatul fati ba aka ce a'a ladan salatin annabi guda ɗaya in ka samu to zai sa danginka duk aljanna har ya rage shi yasa na kowanne salatin annabi ɗaya ne alaji Allah in ka yi dai Allah zai maka wannan to da haka salatin annabi ba ƙaramin abu ba ne shi ya sa a al'umman annabi wanda za su shiga wuta kai babu su ba za ka samu al'umman annabi ko me yake yi bai taɓa yin salati ko dai wannan babu shi shi ya sa mutane idan suna cewa mutane mushrike yan bid'a ni mamakin su nake to ni ina ganin mutum ya shiga aljanna an yi ikamar sallah ma bai sallah ba ni na ga ya shiga aljanna ana cewa ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah sai ka ji kowa ya dauka sallallahu alaihi wasallam wannan ma ya shigar da kowa aljanna mala kai kana nan kana cewa ba yan aljanna bane gidan ubanka za a kai su eh a wannan kadai dangin sama duk sun kare sun shiga aljanna kai kana nan kana jayayya da Allah Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin kai kana nan kana cewa ba haka ba to da haka mutane Allah mana baiwa babba mu rike salatin Annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da yake damun ka ka buga salati ka buga salati Allah zai yaye maka damuwa zai zamo maka haske a kabari zai zamo maka haske a siradi daga ƙarshe har ma ka shiga aljanna tare da annabi ka fada da ka fada an gane ayi salati dubu a rayuwanka in ka taɓa yi ba za ka mutu ba sai Allah nuna maka makomarka salati dubu wannan a'a ba zai taɓa yiwa ba rannan mun taɓa cewa idan mutum yana batijja ne kafin ya mutu za a iya samun wato zikiri kala-kala wanda ya fi miliyan 500 a littafinsa ya fi miliyan 500 wallahi za a samu ordinary batijja ne ka bar wato wannan hasatu hasatu ɗin keɓantattu wannan su ba a maganarsu don su ba sa tare da komai ma ban da Allah duk abin da kake tunani sun wuce wannan kawai dai in baka sani ba baka sani ba idan dare ya fuskanto yanda amarya take jin dadin za ta hadu da mijinta haka suke farin ciki da dare yanda ango yake farin ciki zai hadu da amaryarsa wallahi tallahi haka dare da yake a wajen su ba muna neman lailatul qadri ba akwai wanda wunin sa dai kullum ya kai lailatul qadri akwai wanda tunda Allah ya halicci rayinsa da yi sajada bai daga ba akwai wanda ya yi ruku'u bai daga ba har abada kowa da ruhinsa abin da yake aikatawa to saboda haka waɗannan mutane sun wuce ƙarfin wasa sun wuce ƙarfin ka taɓa su duk mutumin da yace zai taɓa waɗannan bayin Allah wallahi tallahi ba za mu yi kafara azumi muke da shi da bala'i har abada ba za su rabu ba karamin ta in kana kin tijjana Allah ya dora maka talauci hakka mutu baka isa ba hakka mutu baka isa ba ba a magana Shehu Ibrahim kai duk wanda ya kishe bura in bai tuba ba zai mutu kafiri wannan ba jayi akan magana idan kai ne kuɗi ne wallahi tallahi sai ka talauce ka zama babu maɗiyin tijjanawa wannan haka ne duk kuɗinka sai ka zama babu in siyasa ne sai dai kai kallo in sarki ne sai dai ka ga ana sarauta mana amma ba za ka wuce ganga ba saboda haka waɗannan bayan Allah wallahi tallahi su wuce ƙarfin wasa a kiyaye su sosai sosai kuma ba tallan su muke ba abinda muka sani ne muke fara yauwa mutane ne gashi zaka gansu bayin Allah ne a haka ɗan adam ne amma fa sun wuce mala'ikun Allah ma a baɗinin su ba sun wuce wannan to saboda haka mutane a kyautata zato tare da bayin Allah gashi salati ɗaya an faɗa matsayinsa balle su rayuwarsu da suka yi irin misali su shehu gibrima radiyallahu ta'ala anhu wanda salatin da yayi an ce shehu ibrahim ne kadai ya fisa dan shehu ibrahim a rayuwarsa sai da ya salatul fati ba salati haka ba triliyon daya salati triliyon daya ya salatul fati ko mala to da Allah wannan mutum ka taba shi ka kwana lafiya sai ka ce Allah ba Allah bane ko ya yafe ba zai yi ba ko ya yafe duk waɗanda suke jayayya da su wallahi su tada da talauci da tsiya da wulakanci da rashin daraja ko kana so ko baka so Kano da ake gudu ana zuwa Kano su suka maida ta Kano ba wai wasu mutane bane kai ma in ka bi su gidanka zai zama Kano kasanka zai zama Kano Shehu Usman Ibn Fodiye ya fada a wato sifan kasashen Hausa ya ce wa abraku ha Kano kasar da ya fi albarka duka shine kasan Kano ita kasan Kano tunda an santa an san tana darajar ta wuliyan Allah su suka maida ta yanda ake ganin ta nan amma ba kasuwanci bane sirrin yana cikin tare da bayin Allah akwai wanda in ya sa kafansa garinka har abada kai da talauci arabu kasar ka ta rayu ba sai ka zo kana sokon Qur'ani dubu ba eh mana ba sai ka zo kana wahala Allah kuma malam alkarimu aljawadu wadda wannan sunaye malam sai ka zo kai sauka dubu kai ko sauka ɗaya na Qur'ani sai kai Allah zai biya maka bukata ai da akwai matsala in ka so abu Allah baya yi sai kai sauka dubu sai ka yi sauka ɗaya ma na ƙur'ani a amalan ka binciki imaninka shehu ayuba guri karam sami ya taɓa faɗan magana na ya ce wai kana bawan allah sai ka yi saukan ƙur'ani guda ɗaya za ka samu biyan bukata in ka so abu allah ba zai ba ai ba sai ka ɗaga murya ba ba sai ka ce inna lillahi ibada idza sha'u sha'a daga zaran sun so kawai shikenan ka tara kuɗin saukanka ka je gaban shehu gibrima ka ajiye ka gani kasanka har abada ya tsere har abada baya bukatan daga hannu malam an gama kawai malam Allah ya kiyaye Allah ya fahimtar da mu to kaga wannan shine wato falala na waɗannan abubuwa eh wa wa al-mulku yawma waɗannan mala'iku wa hiya sittu wa kullu sinfin yati yahudu biman qablahu dukkan wani nau'i zai zo ya zagaye waɗanda ke bayansa aljinnu wato yuhallikuna ala bani adama aljanu za su zo su zagaye 'yan adam a wannan rana wadda su ne wato ushri a ushri a ashara marratin so goma za su zo su zagaye 'yan adam wal mala'ikatu ashara ashara can ma ashara marratin za su yi sahu goma alal jini akan aljanu haka dai to duka za a zo a zagaye ‘yan adam su ne a tsakiya a ranar ubangiji zai ce ini saba'atu an tanfudu min asadi samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bi sultan to a ranar ne Allah zai ce al mulku yawma idhin al haqqu lir rahman wa kana yawman ala al kafirin asira wannan rana rana ce mai tsanani ga kafirai amma shi mumini bai wuce wato sallan farilla yake jin wannan rana ba kawai Allahu akbar نعم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا نعم يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا akwai wani almajirin shauɗayi bauchi ya taɓa gaya mini ya ce iyar shauɗayi bauchi ta dawo daga hajji sai ta samu ɗanta ya tafi ziyarar shaubiran yas sai ta ɗauki guziri za ta tafi ziyara a kan hanya guzirin sai ya ƙare kuma mahaddacin ƙur'ani ne sai ta yi saukan ƙur'ani adadodi a hanyar nata da ta je ta gaisa da shek ibrahim yas ta ce masa na ɗauko guziri amma ya ƙare amma na yi saukan ƙur'ani adadi kaza don haka na baka hadiyansa adam wani adam ya gaya muni ɗan gombe ne to sai Sheikh Ibrahim ya siya gaya mata yace yanda ake shan ruwa a randa haka zuriyanki za su sha Qur'ani kaga wannan ai ba wani sauka dubu akai aka samu wannan ba wannan abun da ta washe Ibrahim yanzu haka an ce shau da rubuce yana da dama da cin Qur'ani ya fi 70 jikoki ba a magana kusan 700 in an hada su yake da su duk duniya ba ai mai wannan abun ba to wannan lamanan da Sheikh Ibrahim ya bata shine abin da yake aiki to da haka abubuwan Allah din mai saukin samu ne ko mai wahalan samu ne amma Allah yace watul buyuta min abwabiha sai ka zo kai ta shan wahala kana neman kudi kana neman kudi daga zaran ka hadu da wani bawan Allah in yayi maka addu'a ɗaya ko ka faranta masa rai shikenan malam har abada kai kudi lokacin da modibin shiwa ya tafi kano daga nan ya sauƙi littafi dubu biyu ya tafi kano mun fara da ya je ya haɗu da wani waliyi ya gena da ilimi ya wuce tunani sai ke ta cewa ilimin nan nashi karantawa yayi sai modibin shi ya ce masa a'a wannan ilimin naka ba karantawa kai ba shi kuma yana da yawan kyauta shi wato shashuwa yana da yawan kyau yana ta masa alheri yana ta masa alheri yace to dama na jarrabe ka wannan ilimin nawa ba karantawa ne a gaban malami ba da haka ga sirri kaje da ya je ya kufi wannan hatimi a lokaci ya kai inda ya kai to haka ka duba irin yin alheri ga bayin Allah abin da yake jawowa sai da ya zama a zamanin sa karkashin rana ba shi da malami babu sama da shi saman kasa babu ka sama da shi akan wannan baiwa to saboda haka in ka hadu da bayin Allah yanzu malam za a ce haka mutu ba za ka talauci an gama shikenan malam ba sai an ce ka yanka bakin kaza ka yanka kaza ka yanka kaza wannan ba sai an maka ba eh ubangiji tabaaraka wa ta'ala yace wa yawma ya'dhu adh-dhalimu ka ambata musu ranar da wato azzalimai za su yi nadama an ce ubbatun abi mu'aidin shi ake nufi wanda shine aka ce ashqal qaumi babu wanda ya taba wa wani annabi abin da ya taba wa annabi babu wanda ya cutar da annabi sama da shi akwai kisar sa anan eh kana naqata bi shahadatayn ya ya musulunta ma thumma raja'a sai ya dawo ga barin addini irza'an li ubayy bin khalaf saboda yardar da ubayy dan khalaf eh sadiqihi yandamu yawmal qiyamati ghayatan nadami zai nadama matukar wato nadama abdul wato abdul yadaini zai cije hannayensa ya abdu ala yadihi nadaman wa tahassudan yaqulu ya laitani ya laitani ittakhadtu ma'a ar-rasul sabila zai ce kaitonsa ya riki wato hanyar shirya tare da annabi sallallahu alaihi wasallama na'am
يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا yace kaitona kaitonsa ina ma bai riki wato wani shine ubayy ibn khalafin a matsayin badade ba a ranar na'am لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني yace ya batar da shi ga barin alqur'ani bayan alqur'ani wato ya zo masa bi arraddani al al iman kana ubbatu bin abi wa'id tajiran ubbatu dan abu mu'aidin wato dan kasuwa ne wa kana fil jahiliyati kariman mutun ne mai yawan kyauta idza raja'a min tijaratihi yasna'u ma'dubatan azimatan in ya dawo daga kasuwancinsa yana liyafa mai girma wa yad'u ashrafa quraish sai ya kirawo wato manya-manyan qurayshawa kullun yatanawaluna ta'ama indahum su ci abinci wa sharaba su sha فصنع معدوبة سيئي واتو ليافا ودعا أشراف قريش ومن جملة من دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي هنا تكون وقتاً دا يكرامه وشيسني فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم سأل النبي يذو قال له أنا واجب علي إجابة دعوتي kulli man da'ani annabi yace wajibi ne ya ansa kiran duk wanda ya kira shi walakin la atanawalu ta'amaka ma dumta kafira yace ba zan ci abincinka ba muddin kana kafiri kala la taf'al yace kakka mun haka hadihi fadihatun alayya wannan kunyatarwa ne gare ni an tadhhab an ta'ami baka tafi ga barin abinci na walam ta'kul baka ci ba kala la akulu ta'amal kufari ba zan ci abincin kafirai ba eh faraghbatan fi akli al-mustafa sallallahu alaihi wasallama naqa bi shahadatain dan son annabi ya ci abincinsa sai furta shahada ya ce ashadu an la'ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah fa akraman nabiya sallallahu alaihi wasallama sai girmama annabi wa fariha sahabatu bidalika sahabbai suka yi farin ciki da wannan wa kana ubayyu ibn khalaf sadiqan lahu ubayyu dan khalafu shi ko abokin sa ne wa kana ghaiban bayana falamma raja'a atahu qala lahu ayyu shay'in balagani anka ubayyu yace masa menene ya ishe ni daga gare ka kana dakhala alayya rajulun karimun fa ahbabtu an yatanawala ta'ami mutum mai daraja ya shigo wajena sai na so a ce ya ci abinci na da haka fastahiyaitu an yakhruja min indi sai na ji kunya ya fita daga wajena walam yatanawal ta'ami bai ci abinci na ba falam yaqbal an yatanawala bai yarda ya ci abincin ba illa bi hadha sharti sai da wannan sharadi fa wafaqtuhu sai masa muwafaqa wa shahidtu lahu shahadata qala sai ubay ibn ubay ibn khalaf yace masa wacce min wajhika haramun yace fuskata ta haramta ga fuskarsa au fuskarka au tartadda har sai kai ridda tarji'u ila muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa taruddu ilayhi dina ka koma wajen annabi ka maida masa addininsa bayan haka wa tabsuqu fi wajhihi ka tofa yawo a fuskarsa wa tasubbu kuma in kaje ka zage sa to shi ubay ibn khalaf ma zala bihi bai gushe tare da ubbatu ibn abi mu'ayyib hatta fa'ala dalika har sai da aikata haka ata lil mustafa sallallahu alaihi wasallam ya zo wa annabi wartadda yayi ridda wa basata fi wajhi annabi sallallahu alaihi wasallama ya tofa yawo a fuskar annabi din wa raja'a al busaqu ila wajhi take yawon sai koma fuskar sa fasara barasan alaihi sai zama masa baras وقال له أبي عندي فرس أعرفه لا أزال به, به حتى أقتلك أبي تنخلف يشي والنبي yana da doki yana ciyar da shi abinci ba zai gushe wai sai ya shahadantar da annabi akan wannan doki qala annabi sallallahu alaihi wasallama bal ana aqtuluka yace ni ne zan kashe ka fa qatalahuma annabi sallallahu alaihi wasallama yawm uhud annabi ya kashe waɗannan guda biyu a ranar udu katala ubayyan biyadihi ya kashe ubayyu dan khalafu da hannunsa mai daraja wa asqal bariyati man qatala nabiyan aw qatalahu nabiyyu an ce mafi tabewan halittu shine wanda ya kashe annabi ko ko a ce annabi ya kashe sa ainur rahmatil ladhi zatuhu kulluha rahma wato haƙiƙar rahmar ubangiji wanda zafinsa dukkansa rahma ne idan qatala insanan tabayyana anna hadha shaqiyyun inda har ya kashe mutum to ya tabbata cewa fa wannan shaqiyyi ne fa qatala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ubayyan annabi ya kashe wannan ubayyu din wa qabla dalika fi badr ukhida ubbatu ibn abi mu'ayyid a ranar badar ma an kama ubbatu dan abi mu'ayyid din waji'a bihi muqayyadan fi salasil aka zo an dabaibaye shi a cikin sarka فأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا سي النبي يا أم سيدنا علي أن يقتله يكشي ساعة فقتله وقطعه قطعا ييين كاش فقال أقتل بين يدي قريش صبرا شندع كشي ساعة أتكان قريش أدوري من لسبيتي وانيني أنا وزي كل ديارنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم النار وتلي أنا كما Allahu akbar to da haka akwai wanda suka musulunta amma eh kamar akwai ummu kulsumin akwai kuma wannan waye sunan shi wanda annabi ya aike shi banu musallif in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu walid ko walid dan ubba shine wanda zamu karanta a hujurat in ja'akum fasiqun binaba'in uqbatu bin abi mu'ayd qatalahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam walamma sa'ala may yabqa li dhurriyyatihi wato da ya tambaya wa zai wanzu ga zuri'arsa qala lahu qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu falihada la yurja lahum khairun abada dalilin wannan ba a fatan musu alheri kaga shi wannan walid din da ya musulunta ma annabi ya tura sa wajen banul mustalik ya karbo zakaya akai da suka tare sa sai koma yace ai sun yi ridda aka shirya walid ibn al-mughira ya tafi aje ayyaki sai aka je aka samu kuma suna musulmi kaga akwai matsala in ja'akum fasiqun bi nabayyin fatabayyanu eh kaga addu'an annabi ta yi aiki la yurja lahum khairun abadan wa yawm al-qiyamati yandamu ala hadhihi fa'alati zai nadama akan wannan aiki wa yandamu ala ittikhadihi hadha al-khalil zai kuma nadaman wato rike ubayyu dan khalafu a matsayin badade allazi adallahu anis sabil wanda ya batar da shi gabarin hanya shi Allah yace wa kana al insanu
wa kana shaytan ubangiji ce lalle wato shedan ya zamanto mai yawan jafa'i da kyaliya ga wato kafiri na'am وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا ok lokaci ya gabato za mu bar wannan aya insha Allah sai Allah ya kai mu gobe a insha Allah in Allah ya kai mu ran asabar to za mu yi fatiha insha Allah assalamu alaikum wa